mai jin kai ne kuma mai rahama wa yaqulu subhanahu anhum ba'da ma ba'da an fazu bil janna sannan Allah yana faɗa game da muminai bayan da suka rabauta da aljanna innal muttaqina fi jannati wa uyun muminai suna masu takawa suna cikin aljannatayya da idanuwan ruwa da ke bulbula a ciki udkhuluha bi salamin aminin za a ce da su ku shiga da aminci kuma kuna masu aminci wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin sana Allah ya ce muna zara abin da na kwafe kwafe da ke cikin zuciyarsu ikhwanan za su zamo ƴan uwa ala sururin akan gadaje a aljanna mutaqabilina suna kallon juna kenan dai mu'minai na gari ba sa kwafan ƴan uwansu sannan in sun shiga aljanna ana cire musu kwafe hasada bakin ciki jin haushi na ƴan uwansu masu imani wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam sana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mathalul mu'minina fi tawaddihim misalin mu'mine cikin ƙaunarsu da juna wa tarahumihim da tausayawansu ga juna wa ta'atufihim da jin kansu da juna mathalul jasad kaman jiki ne guda daya idza shtaka minhu udu idan wata gaba daya ta koka tada'a lahu sa'ilul jasad bi sa'ri wal umma dukkan jiki sai ya dauka kina annabi yana mana ishara mu'mine da ya kamata su kasance kaman jiki guda daya wajen rahama ga juna wajen tausayi ga juna wajen wato jibintan lamarin juna amma haka muke aka samu waɗanda suke kashe ‘yan uwansu musulmai ne muminai musulmai musulmi ya kashe musulmi duk kisan da ake a kano yanzu kusan kullum a kashe mutum akan waya akan kaza akan kaza wasu kiristoci ne suka zo daga kalaba ko daga inugu ‘yan uwansu ne yana daga cikin fitintunin alamomin tashi alkiyama annabi ya ce har mutum sai ya kashe makwabcinsa sai ya kashe babbansa sai ya kashe dan babbansa kisa yanzu wani labari da na je Sheikh Lawan Turami ya kawo mu dan kawo shi a gurguje yace wani ya shigo sata bara ya shigo sata gida ya buya dare yayi kafin dare sai wata ta shigo gida abinda ta kawo shine guba a sawa mijin matar mai gidan ya mutu kuma matar ta karba da dare mai gida ya dawo shi dai barawa yana jira dare ya sata ne don suna yi ko anguwa suke sanyin sata wani sa'in da yamma suke shigo ta ba sai daren yayi ba da yamma za su zo samu waje su koyi da haka shi barawa da ya zo an sa mai gida abinci an barbada abin da aka barbada a kan idan sai ka sakuri ya fito me ya kawo ka gida na bayan na kulle ya ce Allah ga abin da na gani ko me sai dai kam kuma da kashar aka tabbatar an sa gubar a ciki kuma da gubar wannan matarka wacce kake fita ka yi gumi ka sha wahala sau da karfa mata asiri wai larabawa suke cewa wata wani shiri a aljazira ma kafi a'amam abin da ya buya ma shi ya fi yawa wannan wanda kake ji ne wani ma baka ji shi ba don haka kisa ya yi yawa alhali mumine kamata yi su zama yadda sahabbai suke ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tsakaninsu da kafirai ne kaushi amma tsakankaninsu wallahi da za a harbo kibau wani zai iya tashi ya tare kar ta taba dan uwan shi amma mu yanzu haka muke fi hadhihi al-adilla malai ce a waɗannan dalilai yukhbiruna rabbuna jalla wa ala anna al-mu'minina ikhwa Allah yana ba mu labarin shi mu'minai ƴan uwan juna ne kina ƴan uwan juna ba sa kashe juna ba sa zaluntan juna ويخبرنا أيضا أنهم يدعو بعضهم لبعض بظهر الغيب sannan su Allah yana ba mu labari shi sashin su fa yana yi wa addu'a sashi a bayan ido ba tare da ya faɗa ba wa yukhbiruna aidan anhum sannan Allah da yana ba mu labari game da su inda ma fazu bil janna yayin da suka rabauta da aljanna annahum tuhhiru qulubuhum min al-ghilli wal hasad an tsarkake zukatansu daga kofe da hasada wa amradil qulub da jinyoyin zuciya allati farraqatil umma waɗanda waɗannan jinyoyin yanzu su suka raba kan al'umma wa yukhbiruna ar-rasul sallallahu sanana sanana ya bamu labari fi hadisi a cikin hadisin sa annal mu'mina yuhissu bi akhihi al-mu'min mu'mini yana jin ciwon abin da yake taba dan uwansa mu'min yanzu duk yanda mu'min yake aka masa abu mai imani ya kamata ya ji ciwon wannan abu fa in marida ada in ya rashin lafiya kan je ya duba shi wada'a lahu bi zahril ghaib ya masa addu'a a bayan idan shi wa qafa ma'ahu fi shiddati in ya shiga tsanani ya tsaya tare da shi mawqifal mu'min ma akhihi al mu'min wato tsayawa ta mumini ga dan uwan shi mumini wa rabba sallallahu alaihi wasallam ashabahu ala zalik sannan annabi ya tarbiyantar da sahabbansa akan haka cewar ka ji cewar dan uwanka fa dan uwanka ne kun ga babban dalili akan haka shine lokacin da ni aka yi hada abokantaka ko dan uwantaka tsakanin wanda suka hijira suka zo Madina annabi fa in ka tafo daga Makka ka zo Madina baka da komi sai duba mai dama dama a Madina sai ce wannan dan uwanka ne kuma farkon musulunci har gado suke ci da juna kun ga wannan ƙarshen nuna cewar mumini dan uwa ne ga dan uwansa ne mumini wa wasahum bidhalik ya musu wasiya da haka cewa dan uwanka duk yanda yake mumini to dan uwanka ne ولذلك ما ليش شيء سا فموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى يوم إن الله أدى مع الوصية السابعة والثلاثين وتتعرض وصية تتلاتين دبقوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتتعرض النبي صلى الله عليه وسلم على وهي وجهتك وصيته صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يدعو بعضهم لبعض بظهر الغيب itace wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga musulmai da sashin su suna yi wa sashi addu'a a bayan ido sashi yana yi wa sashi addu'a a bayan ido, ya ne a bayan ido, kaga ɗan uwanka mumini yana cikin matsala, ka tashi za ka yi addu'a da daddare ka sashi a ciki, kuma an gari yawa ba za ka faɗa masa, wanda shi ne a bayan ido. Amma shi ne za ka samu wani addu'an ta yi karanci a cikin musulun. Yi wa sashi addu'a ga sashi a bayan ido bai zahril ghaib bai sani ba kuma bai nema ba ya qulu sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaib mustajaba addu'ar mutum musulmi ga dan uwan shi a bayan ido maskarbabbiya ce inda ra'si malakun muwakkal sannan a daidai kansa akwai mala'ika da aka wakilta kullama da'a li akhihi bi khair duk lokacin da ya wa ɗan uwansa addu'ar alkhairi ƙalal malakul muwakkalu bi mala'ikan nan da aka jingina da shi sai ce amin wa laka bi misl Allah ya amsa kuma ya baka kwatan kwatan abin da ka roƙa masa kenan daidai lokacin da kake yi wa ɗan uwanka addu'a a bayan idan shi kamar kana yi wa waye ne kanka ko taka bata karɓu ba kuma to karɓaɓɓiya tana samun ka ita ce ta mala'iku kenan wanda ya san wannan hadisin ba zai wa ‘yan uwan saurowar addu'a ba makwabcinka al'amuran kasuwancinsa sun dubulbulce ya rasa kansu ka matsa gefa kai ɗaya ka yi sallah da daddare ko ka yi azumi za ka yi buɗe baki ko yinin azumin ka ɗaga hannu Allah wana kaga sha'anin kasuwarsa fa abin babu ya rasa kai ubangiji ta'ala ka jibinci lamuransa Allah ka buɗa masa Allah ka sanya masa albarka daidai goshinka mala'ika yana Allah kai ma ya maka Allah kai ma ya maka kuma yanzu wannan wallahi yana ƙara soyayya a tsakankani ko da bai san kana masa ba sai ka yana son ka kana son shi kai dai soyayya ne sa ka masa to shi ma sai Allah ta'ala ya sa masa son ka sai ka ga an rayu a mujtama din a society din kowa yana kaunar me kowa ana kaunar juna amma in ya zama ba haka fa kowa baya son kowa Malam ya ce, Wallabi da fa'ani lil hadithi an haɗe wasiyyatil azima, abin da ya sa zan yi magana a kan wannan wasiyya ba da ruju'i ilaikun minal marab bayan dawa ta gare ku daga jinya a muran isnan, wato abu ne biyu. Wannan mala ya gabatar da wannan wannan hutuba ɗan kamar yadda kuka sani hutuba ce nake ya rubuta ta muke karantawa, kuma wannan duk a gaban mu alhamdulillah muna muna sauraron shi duk wannan hutubobin tun daga zaman mu farko har ya rasu duk a gaban mu ya karanta su. to wannan bayan ya sha fama da jinya ne ya yi jinya sosai ma an yi ta masa aiki a kokoda ne kusan sau adadi da yawa to bayan ya dawo daga jinya shine wannan kutuba sai yake to abin da yasa yayi wannan kutuba da wannan take al'amura ne biyu al'amrul awwal ubashshirukum na farko shine ne muku bishara amma al'amru thani ashkurukum na biyu shine na gode muku fa amma tabshir amma bishara din faqulu lil ikhwa alladhina yad'una li ikhwanihim bi dhahri bil ghaib ina ce da ‘yan uwa waɗanda suke roƙa wa ‘yan uwansu addu'a a bayan wato ainihin idansu cewar, fa'inna du'a abshiru fa'inna du'a bi zahir mustajaba bi zahir mustajab wato ku yi farin ciki cewar addu'ar da mutum yake wa ɗan uwansa a bayan idan shi karɓaɓɓiya ce walaka bi misli kuma kai ma kana da kwatankwacinta kenan kun ganin malam yana nuna musu addu'a amma shukur amma godiya fa ana ashkurukum ya ahbabi malam yace ina ahbabi fillah malam yace ya ku masoyana don Allah ina muku godiya ala du'aikum li bi zahir gai bisa addu'an da kuka ringa mun a bayan ido na wannan daga wannan suka je suka yi karatu kuma ya shagaltu da da'awa shekara 30 da kusan shida zuwa da bakwai yayi yana da'awa a kasan Jordan kuma Allah ta'ala ya sanya wa da'awar shi karbuwa kuma Allah ya kasarsa tana wato ainihin kasan Jordan aka binne shi an kuma da'awar sa Allah ta'ala ya sanya mata albarka da anguwan da ya rayu Zahiyatul Hajj Hassan anguwa ce da zaka ga matasa da matan gurin suna da tsari suna da addini saboda tsawon shekara 37 yana masallacin kuma yana raya masallacin da karatu wanda da zan faɗaɗa haka sai na ce su masu kuɗinsu in sun gina masallaci suna iya rike liman ya raya gurin mu sai dai mutum ya gina sai ya baka yanzu kamar ni dinnan sai ya gina sai ya bani kawai shi yana can wani guri neman kuɗi ni kuma in tsaya ne ta masalla kamsu salawat kuma in sanya darasi kuma ba zai iya ko yana baka dubu dubu goma zai baka a wata kuma yana so ka raya masa masallacin amma shi wannan an ba shi gida yaran sa goma sha biyar amma duka suna rayuwa mai kyau shi haka ya kare yana rayuwa mai kyau wani family ne suka hada kuma ba su bar shi ya tozarta ba mu nawa ne suka gina masallaci suka bar mutane suka tozarta shi yasa ni hanna mutum ba babana ne ya gina masallaci ba ba wanda zan karɓi masallacin sa saboda nan yankin sai ka gina masallaci ka ba mutum ka tafi ka bar shi kuma kana da kuɗi yo ai biloniya kai biloniya ne ka gina masallaci duk shekara ka ba mutum zakar miliyan 100 mana ka gani kai ko sau ɗaya ka ba shi zakar miliyan 100 in Allah ya sa masa albarka ya wani investing din ai zai zo ya zauna ya raya ma masallaci amma kun ga abokin mu kwanan nan limamu ashko ai ya gudu ya bar masallaci me yasa ya gudu a wani baba zai ce karatu ya tafi na sani amma karatun da an kula da shi anan ai akwai makarantun anan rashin kula ne anan kada mu faɗaɗa amma gaskiya sai mun gyara tafiyar mu tana mu gyara tafiyar mu malaman mu ba daidai muke rikan su ba kuma malaman karewa suke yi karewa suke yi kadan kuma suke yi dan haka wanda muke da su mu karfafe su mu rike su da gaske amma malami ya zauna shekara goma a gari bai da gida na sana kansa yana gidan haya ne kusan shekara goma da ƙarshe sai a duba wani tsohon gida mataccen gida zai a saya a bashi har walima za a an saya masa gida a wannan gidan haka ake a garin ba za a iya gina masa gidan miliyan sha biyar ashirin ba a bashi yana hawa tsofan mashin ya je can darasi ya je can darasi ko wani darasi ya je kuma mutum za ka samu ɗari biyu sun zo darasin kuma akwai millionaires a cikinsu amma suna ga malam dan Allah yake amma in mun saya masa mota ko in mun ba shi kuɗi da yawa kamar mun rusa marinsa don Allah wallahi ba daidai bane wannan malamin Abu Islam wallahi mota mafi tsada yake hawa gidansa gida ne mai kyau yayi rayuwa mai kyau saboda masu kuɗinsu sun san me suke yi yasa wallahi ni in Allah da hannara su ba masallaci wanda zan karba in dai dan garin nan ba ruwana da masallaci su kowa gina ya zo ya ja sallar ko ya sa dan sa ya je karanta ya zo ya ja sallar ko ya ja sallar kuma ya zo ya karanta da saboda ba mu da tsari kalimaman mu duk a wahala suke ga malaman mu duk a wahala suke kuma muna da masu kudi a garin addu'a bi zahri al-ghaib mustajab min al-mu'min li akhihi al-mu'min malai addu'a a bayan ido karɓaɓɓiya ce daga mumini ga ɗan wanshi mumini wa ya juzu lil mu'min an yad'u lil kuffar bil hidaya lil hidaya bil hidaya ila islam ya halasta kafirai ma ka musu addu'a Allah ya shirye da su zuwa ga musulunci wa min al amsalati ala zalik daga cikin misalai awwalan na farko shine du'a sallallahu li qaumihi al kuffar addu'ar annabi sallallahu ga mutanen shi kafirai alladhina zahaba ilayhim sallallahu yad'uhum ila al islam wanda annabi ya je yana kiransu zuwa ga musulunci wa ila jannatin arduha as-samawati wal ard daga da kuma yana kiransu zuwa ga aljanna ko faramahu bil hijara mutanen ta'if ne sai suka jefe shi da dutse wa admau qadamaihi sharifain suka majjina jina sada'a lahum bi dhahril ghaib annabi da ya koma bayan gari sai musu addu'a ba sa kallon shi yace Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shiryar da mutane na wallahi ba su sani ba ne ba su san abin da ke kiransu zuwa gare shi ba ba san hakikanin abin da ke gargadansu ba ne Allah ka shiryar da su fastajaba Allahu du'a sai Allah ya amsa mishi addu'an shi saboda addu'a a bayan ido karɓaɓɓiya ce wa hada kathiran minhum ila al-islam dewan su ya shiryar da su zuwa ga musulunci kun ga annabi rahama sallallahu alaihi wasallam jina jina suka masa jifa ya tafi da da sahabin shi sahabin bai iya daukan kansa saboda tsabar jifa annabi ne yake rike shi yake dan daga shi suke tafiya Allah ya yi fushi da abin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi ya turo mala'iku guda biyu da mala'ika jibril da mala'ikan duwatsu cewar duk abin da annabi ya so a yi kawai an turo mar bataliya mala'ika jibril yawa annabi sallama sallama ya ce Allah ne ya turo ne da mala'ikan duwatsu duk abin da mutanen ta'ib suka maka Allah ya ji ya gani duk abin da kake so ka umarce shi mala'ikan duwatsu yawa annabi sallama sallama aka gaisa ya ce Allah ne ya turo cewa duk umarni da kamun kamun zan je na aikata amma kuma ga shawara in kaso mutanen five a tsakiyar dutse suke na haɗo na gabar da yamma in tatse su a wuce waje annabi ya ce a'a shine musu wannan addu'a Allah ka shirya da su ba su sani ba sai da yawan su suka shiri kun gona ya halasta kenan kaiwa har wanda ba musulmi ba ne addu'a ina kuma wanda kaga yana bid'a yana shirka yana kafirci yana fera kamar addu'a a bayan ido Allah ya shirye shi ya daina wannan abu ya daina kullun yawo da canni kamar mahaukaci da wani shehu a wuyansa saniyan abu na biyu misali na biyu du'a'u sallallahu da Umar ibn Khattab wa Abi Jahl ibn Hisham addu'ar Annabi sallallahu ga Umar dan Khattab da Abu Jahl kusan Abu Jahl fir'aun hadi al-umma ake ce masa fir'aunan wannan al'ummar Annabi ya ce Abu Jahl ne amma duk da haka annabi a bayan ido ya ɗaga hannu Allah ya ce da Amr ibn Hisham shine wato Abu Jahal da Umar ibn Khattab Allah wanda yafi soyuwa a wajen ka shirye da shi zuwa ga musulunci saboda annabi ya gane ɗayan biyun nan duk wanda ya musulunta ko da musulunci zai samu ɗaukaka saboda kowane shugaban dabar yankinsa ne sai zama Umar radiyallahu an shi yafi soyuwa a wajen Allah sai ya shirye da shi zuwa ga musulunci sabai ku suka ce ba mu gushe muna madaukaka ba tunda Umar ya musulunta duk abin da ake a boye Umar sai ya ce a fili ina yan daba ne yan daba kaza da kaza ne duk mun san ogannin su ayi duk wanda ya taba ba shi zamu taba ba ogansa zamu je mu taba ka musulunci ya samu daukaka dan haka wa huma ala al-kufri wal inad wal ada li rasul sallallahu alaihi wal muslimin mala yace daidai lokacin da annabi yake musu addu'a ko Allah shi ne da ɗayansu daga zuwa ga musulunci suna cikin kafirci da taurin kai da adawa ga annabi sassan da musulmai fastajaba Allah li rasuli sallallahu wa hada Allah Umar ibn al-Khattab ila al-Islam sai Allah ta'ala ya amsa addu'an shi ya wato shiryar da Umar ga musulunci wa azza Allah al-Islam wal muslimin bi islam Umar sannan Allah ya ɗaukaki musulunci da musulmai da musulunci Umar radiyallahu anhu Umar da musulunta musulunci ya samu ɗaukaka to a shahid kuma shi ne kun ga annabi sallam har kafir yana musu addu'a a bayan gidansu to a don haka in ka wani kafir yana infaki yana kaza sai ka addu'a Allah ya sa ya shiru ya musulunta saboda shi ne zai samu wannan ladan karo biyu kun gane ya samu ladan wancan da ya abubuwan da ya in ba haka ba ba dukkan ranar kiyama wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura shekakkiyar iska ba su da lada a wajen Allah to aiko akwai takeici kaga mutum biloniya na daloli yana sanya kudin ya gina gidan marayu gidan gajiyayyu asibiti kaza kuma a ce ran lafiya bai da lada to kaga sai ka jiyo mutum wannan takeicin to a bayan ido sai ka mishi addu'a salisan abu na uku na'am du'a'ul mu'minina ba'dhum li ba'd bi zahril ghaib wato shine addu'ar mu'mine ga ƴan uwansu mu'minai wato ainihin abaidu mustajab wato karbabbiya ce qala ta'ala ko kuma al'amari na uku abu na uku da yasa malai wato ainihin yake so yayi wannan wasiya din kenan shine du'a'ul mu'mina ba'dhum li ba'dil ghaib mustajab bayan ya ce yayi bishara yayi godiya ko to sannan yake saboda addu'ar musulmi muminai ga ‘yan uwansu muminai sashi da sashi a bayan ido karɓaɓɓiya ce ƙwala ta'ala Allah yana cewa wallazi na ja'o min ba'adi ya ƙudu na rabba na lana wali ikhwani na lalazi na saba ƙuna bil iman wala ta ji alfi ƙulobi na gillan lillazi na amin rabba na inna karɓo turo'in bayi na gari suna yi wa wato waɗanda suka gabace su da imani addu'a shi yasa daga cikin magabata suke cewa ka zama ɗayan uku kar ka fita a ɗayan ukun nan ko ka zamo muhajiri wanda ya hijira daga makka ya tafi mai madina ko ka zama wanda suka tarbi wanda suka yi hijira daga makka suka tafi madina su ne muminan mai muminan madina kenan ko yace ko ka zama wanda ya bi su da addu'a mai kyau to in ka zama wajen na ukun nan to ka halaka to kun ga ƴan shi'a rafiza musamman su a wajen ukun nan su su ba sahabbai ba ba wanda suka yi hijira kuma ba mutanen madina ba kuma ba su bi su da kyautatawa ba annabi ya yi hani la ta subbo ashabi da ɗaya kada kuna zagin mai sahabbaina idza zukira ashabi fa amsiku annabi ya ce an ambaci sahabbaina ku gumda bakin abin da ya faru tsakanin su ba ruwanka tunda baka na akai fa du'a min al-mu'min li akhihi al-mu'min bi zahir ghaib mustajab addu'a mu'mini ga dan uwan shi mu'mini a bai ido karbabiya ce la shakka fi zalik babu kokonto cikin haka ويجوز أن يدعو المؤمن للكفا للكافر بالهداية إلى الإسلام يا ما حلت كما ينا مقد مؤمن يدعو كافر أن شريع دشي زوا مسلم شي والدعاء فضله عظيم قال زي ما أنا مغنى كالدعاء كذا الدعاء دا من شأن انت فللت من جرمان بل هو من أفضل العبادات باك بنا دقت شمتي فللر عبادة كنا أبن مسلمية كما تيغاني لوكتن كتي الدعاء فبوتا كتي yaqulu sallallahu alaihi annabi yana cewa addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce bauta in ka daga hannu kana rabbana rabbana rabbana wannan rabbana din ma bauta ne domin ka yadda akwai ubangijin da ya mallake ka yake iya baka shi yasa bauta kake yawaita addu'a al'umma mu kuma tana da sakaci da addu'a yanzu ni da ina da kusa da sarkin musulmi sai in ba shawara wasu abubuwan sun taso duk da yana yi yana kokari Allah ya kara mishi lafiya ya ƙara kare shi amma ana rubdugun addu'a ana shela ana rubdugun addu'a wallahi in aka yi rubdugun addu'a ku babu da ya gagari ubangiji to amma sai ka samu ana ta yi babu wani shugaba da zai fito ya faɗa officially cewar me a yi rubdugun addu'a to rubdugun addu'a yana da amfani a yi karatun alƙur'ani a yi istighfari a yi addu'a ka gani ba abin da ya gagari ubangiji yanzu wannan matsalar tsana aka tsaya mata da addu'a ko wallahi Allah sai ya kawar mana to amma kowa yana shagalin shi kamar yadda ruwan nan ba a ruwa amma an tafi roƙon ruwa kaga mutum hamsin a filin a filin roƙon ruwa kuma a garin mun fi dubu ɗari da hamsin kenan kowa sha ne ruwan bai shafe shi ba to addu'a sai an tare an yi rubutu an yi wa Allah nashi Allah kuma yana son haka yawwa yana son haka shi yasa a arafa zai ce da mala'iku alfahari yake da mutanen arafa ga bayina sun zo ba su yi aski ba ga ƙura ga kaza duka Allah sai ce mala'iku kushe da dinna gafarta musu kinan mu ma yanzu da za mu rub dubu mu tafi mu addu'a duka a koma ga Allah ko sai Allah ce me ya bukata su ne kuma ya sani mala'iku sai Allah ga bukata sai Allah ce to na biya musu me ya damuwa su ne to na yaye musu haka a rub dubun addu'a addu'a bauta ce kaifala wa nabi sallallahu alaihi wasallam ya kaka ba haka ba alhali annabi sallallahu na cewa laysa shay'un akrama ala Allah min addu'a ba abinda wato ya kai addu'a wato daraja a wajen Allah wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam sana'an sallallahu na cewa inna Allah ayyun karim Allah mai kunya ne kuma mai karamci yastahyi idza rafa'a ar-rajul ilayhi yadai Allah yana kunyar bawa ya daga hannayensa biyu gare shi an yarudda ma sifran qa'ibatayn Allah ba shi ya dawo da hannayen nan ba tare da an biya masa bukata ba Allah yana kunya ka daga hannu ka ce ya rab ya rab ya rab Allah yana kunya to ka sauke bai amsa maka sai sa mai hikima yake cewa la tas'alanna bunayya adam hajatan wasal alladhi abwabu la tuhjabu kada kana roƙon mutum yawaita roƙon mutum me ranar shi ka roƙi wanda kofofinsa ba a rufe su farrabu yaghdabu in tarakta su'alahu Allah duk shi yake in baka roƙon shi wa bunayya adam inu yus'al yaghbab dan adam kuma in ka dinga kullun ka ce bani bani sai ya tsale ka fallahu wa yaqulu sallallahu fi ma ruhi an rabbi sana annabi sallallahu na cewa cikin abin da yake rawaitowa daga ubangiji shi ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum da na farkon ku da na karshen ku wa insakum wa jinnakum da mutanen ku da aljannun ku qamu fi sa'idin wahidin za su tsaya fili guda ɗai fasa'alu ne su roƙe ni ba bai tukunna insanin mas'alata kowa na bashi abin da ya roƙa ma na ƙasa zalika min ma indi hakan bai rage abin da ke waje na na arziki ba shi yasa walillahi khaza'inus samawati wal ard shi Allah taskar samai da ƙasai duk a hannun shi suke kama yanqusul mikhyat idza udkhila fil bahr illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila fil bahr idza udkhila al bahr sai fa kamar yadda allura take rage wani abu in an sa ta a teku ba ta rage komai ba to haka Allah mu taru dukkan mu roke shi to ba abin da muka rage Allah shi yasa duk abin da kake so wallahi tashi da daddare sanya goshinka a ƙasa fadawa Allah an kira sallah zo kafin a shiga sallah bainal azan wal iqama addu'a karbabbiya ne da zanu fadawa Allah ruwan sama ya sako sunna ruwan sama ka shigo ya buge ka in ya fara sakowa kenan ya dan duka jikinka kuma ka daga hannu lokacin ka fadawa Allah ranan juma'a an yi la'asar keɓance yawai ta yi wa annabi sallallahu alaihi salati daga hannu fadawa Allah ka sanya goshinka a ƙasa tsawaita sujjadanka ko kawo Allah matsalolinka faɗa mishi bukatunka wallahi mutane su lazumci haka su gani amma sallar ma ya kace gani mutum yana wajen masallaci ba za a kira ba zai shigo ba sai an shiga kuma yana da damuwa hazali ya gama digiri shekara hudu ya aiki yake jira to aikin ma ya zo ya roki Allah aikin ma ba zai shigo ba sai an shiga sallah kuma in an dan tsawaita sujjada ma ya roki Allah sai an yi da sallah shi haushi yake ji imamu ya tsawaita kuma yana da bukatu kuma yana da damuwa aure yake so ya rike ya rike ya fara rikewa sannan abai auren ba ko ba roƙon Allah ya tsare masa ya kawo masa na alkhairi Allahu azza wa jalla huwa al-ghani Allah mabuwayi madaukaki shine mawadaci walidhalika qala sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi yace man lam yas'alillah yaghdab alai wanda duk baya roƙon Allah to Allah yana fishi da shi kuma ku kalli kissan mutanen Yunus mutanen annabi Yunus ne ko falaula kana qaratu amana fa nafa ila imanu ila qauma Yunus wallahi da suka koma zuwa ga Allah ko Allah ya ce ita ce alƙarya daya da an an seta wato bataliyoyin mala'ikun da za su zazzago da azabar amma aka fasa me yasa su koma zuwa ga Allah sun yi ta'addu'a malaman tarihi suka ce dabbobin su ma sai a daukuwar akai ta anguwa kaza yar akai ta anguwa kaza garin ya hargutse suka je suka ringa addu'ar cewa Allah sun tuba Allah ya ce su ne alƙarya ɗaya da an shiryo azabar bataniyoyin sun tabo na mala'iku za su sako da azabar Allah ya ce aka fasa kenan ba abin da ya gagare ubangiji la yaruddu alqada illa addu'a annabi ya ce addu'a ita kadai take tunkuda abin da aka hukunta zai same ka in kai waita addu'a Allah hukunta an ka fito za ka yi hatsari da mashin kai bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah kana gama wannan zikirin sai ubangiji ya tsare ka in ka fadi ma mashin din ne kawai zai dan bugu kai ka haye addu'a kenan ya sa mu lazumci addu'a kada mu yi wasa da ita wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam sanani sai sunna cewa inna addu'a yafu mimma nazala wa mimma lam yanzil addu'a tana amfani ga abin da ya auku da wanda bai auku ba fa alaikum ibadallahi bid du'a annabi ya ce bayan Allah ku rike addu'a kada ku yi wasa da ita wa mimman istafada min addu'a daga cikin waɗanda suka amfanu da suka ci amfanin addu'a ko wa akhbarana Allahu anhum fi kitabihi kathir wato kuma Allah ya bamu wato labarin su a cikin littafin shi ko suna da yawa ne fa hada ayyub alaihi salam malai shiga annabi ayyub da'a fi maradihi fastajaba Allahu lahu ya yi addu'a yana cikin jinya sai Allah ya amsa mishi. Annabi ayyu malamai suka ce sai dai shekara sha takwas yana jinya. Jinyar da ta zamo tun ana zuwa a gaishe shi ya jiki, ya jiki sai da kowa ne na zuwa. Mutum biyu suka rage, su ma shaidan sai sanya wasu wasi a zuciyarsu sai suka fara shi wani. Ayyubu kawai zunubi wa Allah wanda ba a taɓa yi ba shi yasa Allah ya jarabe shi da wannan jinya. Annabi ayyu ya duba shi bai sa wani zunubi da yawa Allah ba. ya ga matan shi ma imanin ta fa zai rauni kawai sai roki Allah cewa anni masal ya rabbi anni masal ya duru anta arhamur rahim ubangiji cuta ta shafe ni Allah kai ne mafi jinkan masu jinkai Allah ya ce fastajabna la fakashamna ma bihi min dur muka amsa masa muka yaya masa cutar kawai ta raka shi ne bayan gida daman ba iya zuwa bayi ma sai ta raka shi Allah ya ce to urkud bi rijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab Allah ya ce biginan da kafarka ruwa zai bulbulu ka sha kai wanka da ya sha cutar ciki ta tafi ya wanka ta waje ta tafi shi kenan sai ya fito da kansa ya fito da kansa da ta gan shi kawai abin da ta ce shi ne wallahi kana kama da mijina lokacin da yake da lafiya shine Allah ya warkar da shi shi yasa jinya a kasa gane kanta ayi addu'a ayi sadaka a koma zuwa ga Allah sauki a wajen Allah yake wa hada Yunus alaihi salam da'a fi jawfil hut fastajaba Allah la ga annabi no Allah ya sa shi a kurkukun da a tarihi ba wanda aka taba sa shi a irin wannan kurkuku amma ya roki Allah kuma Allah ya amsa mishi kurkukun cikin kifi cikin teku duhun dare ya sha shi ma yaji bai mutu ba sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yace babu abun bauta ya Allah face kai lalle ni na kasance cikin azzalimai la ce fastajabna la wa najinahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin la ce muka amsa masa muka wato tseratar da shi daga wannan kuncin da ya samu kansa Allah ce kamar haka muke tseratar da masu imani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani musulmi da zai addu'a da addu'ar da wannan ma'abocin kifin ya shi ne Yunus ya ce la'ila ilanta su ba hana kai likuntum na zarifa ce Allah ya amsa masa bukatarsa. Kenan in ka roƙi Allah, ka roƙi Allah, ka roƙi Allah sai ka ce la'ila illa an ta su ba hana inni kuntum na zarifa. Wahada Zakariya alaihi salam da arabba kuma ga annabi Zakariya shi ma roƙi Ubangiji shi an yarzuƙahu zurriya Allah azurta shi da ɗa wa huwa shaykhun kabir alhali ya tsufa duk sinadaran da suke bada dashi a wajensa sun riga sun yi sanyi amma Allah ta'ala ya amsa mishi wa mar'atuhu aqil kuma matar shi ne bakarariya ne ba ta haihuwa fastajaba Allah ta'ala lahu sai Allah ya amsa mishi shekaran sa 100 da matar shi 90 da amma da ya kebance addu'a hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى yana gama addu'ar sai aka turo mala'ika jibril ya masa bishara dan haka kai ma da kake neman da addu'a za kai kuma ka bi matakai na shari'a fa du'a yanfa'u sahibahu mimma nazala wa mimma lam yanzil mala yace kaga addu'a tana amfanan ma'abocinta ga abin da ya auku da wanda bai auku ba walakin hunaka mawani' tamna min al-ijaba sai dai akwai abubuwan da zaka ga mutum ya addu'a da an ji amsa masa minha daga ciki a gurguje aklul haram aklan wa shurban wa lubsan wa tagriya cin haram ta ko ta kusurwa yanzu fa mashi ya haram kadan ne gane aka mutum yana aikin gwamnati amma kullun kamar burin wasa me yasa bashin banki yake garba wallahi masu sai kaga mutum yana aiki ka kasa gane kanshi amma in kuka zauna sai a ce maka ai wannan ma'aikatar da yake wani banki sun zo sun bashi bom ya cika sun bar zaƙin baki kaza ya cika shi ke kuma haka suke yi suna bin sabon ma'aikatu suna tallata musu cewar gashi wannan interest din ma low interest ne sai ka shiga ka gane ba low bane to cin haram na sha faɗa muku anan a ƙasan Jordan naji ana live radio wani ya kira sheikh irin fatawa online din nan ya ce sheikh na roƙi Allah baya amsa addu'a ta ne ce me yasa bashin banki na karɓa wallahi ke shi ya ce yin roƙi Allah Allah baya amsawa saniyan don haka da cin haram ta'amuli da haram ta'amuli da kuɗin ruwa ta'amuli da bashin banki yana sa mutum ya ɗaiɗaice mutum ya kasa gane kansa kuma Allah ya ji karɓar addu'arsa abu na biyu tarkul amri bil ma'ruf wan nahy anil munkar a gabara na ai shiru to annabi sallallahu alaihi wasallam yace in mutane sun roki Allah sai ya amsa musu a gabara na ai shiru shi yasa daga cikin alamomin halaka shine rasa malamai masu wa'azi ana rasa masu wa'azi ko annabi a hadisi yace wallazi nafsi biyadi na rantsi da wanda rai na ki hannun shi shine Allah la ta'muruna bil ma'ruf ko dai ku yi umarni da kyakkyawa wala tanahunna 'anil munkar ku yi hani abadan mummuna aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum iqaban min ko ya kusa Allah ya turo muku ukuba daga wajen shi thumma tad'uhu fala yustajabu lakum sai ku roke shi kuma ya amsa muku wannan shi yasa za ku ga malamai wajibi su ne su tashi su yi umarni da kyakkyawa yawa ah Hmm. na gane na na na sai son su ma kenan da ba musulmai ba kuma kun ga ai su barnar da take faruwa ai azabar da take zuwa musu ta wacce take zuwa mana ba yanzu gobarar daji a faransa kwanan nan abin da ya faru kafin nan ta america shekara biyu da ya wuce haka za ku ga bala'ai iri-iri me yasa saboda wai in ka ga wani ka zo wuce yana zina da wata akan gefen titi fa ba ruwanka da shi kuma haka da yake faruwa a kasashen su ba ru kowa wannan to abin da yace shi al'ummar mu ko kuma zai cece ta shine idan ka ga barna ko ko da baki kai in ta kure ma to ka ki abin a ranka amma baka yi da baki ba baka yi da hannu ba baka ki a rai ba ko to in ta zo ta amma wa ɓamma gamewa za ta kuma da kai za ta fara da haka in an ga barna a yi umarni a hane ta in an ga abu mai kyau a yi umarni abu na uku kuma na ƙashi da ma da ya abbata al-isti'jalu fi du'a cewar kawai ni fa nayi nayi ma ya amsa mu gaggauta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za a gushe ana amsawa ba ba matukar bai gaggauta ba gaggauta kuma annabi yace shine mutum ya ce ai nayi addu'a nayi addu'a sai ya daina addu'a da yake tsammani a ba yanke addu'a yi ake ta yi kawai arziki kace so yi ta yi in ba a baka na duniya ba sai a baka na lahira ka ci riba idan kuma ba a baka ba ma ai bauta kake kana samun ladan bautar da kake kuma Allah yana son naci annabi sallallahu alaihi mu cike da kissan a yakin badar duk sahabbai sun kwanta suna bashi banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naci ya daga hannu yana kaiwa makurar da mayafin da yake kafadarsa yana iya faɗo abubakar radiyallahu anhu yana ɗauko yana shimfiɗa mishi yana cewa Allah dai zai amsa maka addu'arka sai ku gashi Allah ya sanar da annabi shi cewar har guraren da za a kashe da wane da wane da wane an nuna mishi gari ya waye yana cewa anan za a kashe wane nan ne makisan wane nan wane zai mutu sahaba annabi sai ya ce na rantse da Allah wannan kafiran ba wanda yake tare gurin da annabi ya nuna mana anan a kashe su dan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai nacin addu'a mu mu muka fi buƙatar naci wajen addu'a haka ba abin da ya gagaru ubangiji ta'ala matsalar tsaron nan da ake fama ana ce da addu'a talaucin yankin mu na arewa dinnan ana ce da addu'a fitintunu a dage da addu'a wallahi matukar an yi addu'a bisa sharruɗan ta ko to wallahi tallahi ko daren dadewa sai an gani in cike mana da kissar wannan malamin abu islam ban taba ji ya tsine wa shugaba ba sai shugaba guda ɗaya ya mun mummunar addu'a akan mimbari shine Basharul Asad kun san tsinannan family ne wanda suka kashe mu'minai a ƙasar Syria wata ran Abu Islam yace wannan bawa ya cutar yayi kisa ubangiji ka tafiyar da shi mafi sharrin matafiya mu mu muka ga amsawar addu'an shi bayan ya dade da mutuwa ga Basharul Asad ya gudu ga ƙasar Syria yanzu an ce Jordan Syria an yi ta'addancin da wanda suke karatu da turanci ku bibi shekara hamsin da aka yi a siriya wani irin jini aka zuba na zauna da ɗan siriya ya ce wallahi ana iya firzin mai mutum dubu uku a samu su babu su mutu kuma shugaban ƙasar ne ya haka kuma a wajen ubansa ya gaji wannan ketar har yanzu shi ahmad shara da ya karɓi ƙasar siriya ya ce akwai sama da mutum ko dubu arba'in ne da har yanzu ba a da labarin aina suke an kashe su an binne su ba su ba labarinsu to kun ga da malamin ne addu'a shi bai ga amsawar ba mu kuma mun me mun gane to kai ma in ka dace da ka dace da addu'a matsalar tsaron nan da matsalar talauci da bataran nan kai in baka ga ba jikokinka suka ga an yi nasara ƴaƴanka suka ga an yi nasara da haka mu dage da addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da ƙasar mu Najeriya Allah ta'ala don masu kulla fitintuno a wannan yanki namu na arewacin Najeriya da ma Najeriya gaba daya Ubangiji ta'ala ka mayar musu kaidinsu da su kansu ya Allah Allah ka kama su kama wadda kai wa Fir'auna da Karuna da Hamana da Adawa duk Allah ta'ala kai musu irin wannan kamu Allah ta'ala ka amintar da mu a kasar mu Najeriya Ubangiji ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah talauci da yankin yake fama Ubangiji ta'ala ka yaye mana اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله امين